الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي حكم أكسكم يوم كسا يكسو سيدي أكسكم من باب فعل يقولكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من, من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أخفيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه wannan hadisi na ashirin da hudu kenan an abu an abi zarrin al-ghifari an karbo daga abu zarrin al-ghifari radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yarwihi an rabbihi azza wa jal cikin irin abin da annabi ke ruwaitowa daga wurin ubangijinsa hadisul qudusi ke annahu qala lalle shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato Allah madaukakin sarki ya ce wato wannan hadisul qudusi ke me bambanci tsakanin hadisul kudusi da ayar alqur'ani eh wato sallah a karatu a cikin alqur'ani ana karanta shi a cikin sallah amma hadisul kudusi fa ba zai yi ka karanta kai sallah da shi ba dole sai da alqur'ani duk da cewa kowanne daga Allah yake subhanahu wa ta'ala to daga nan fa eh ana samun lada ta hanyar tilawan alkur'ani mai girma an bautar da mu karanta alkur'ani sai mu samu lada a sakamakon karanta shi amma hadisul kursi an bautar da mu da karanta shi dan samun lada kamar yadda muke tilawan alkur'ani na'am wahayi ne shi ma daga Allah da shi ba wani ilama wahayi ne shi ma su wahayi ne akwai abin da yake da muhimmanci ko ce alkur'ani an kalubalanci duniya su kawo irinsa an yi takara da shi amma hadisul kursi ba yi takara da shi qur'ani ya ce falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin amma hadisul kursi ba yi takara da shi akwai bambancin da waɗansu suke faɗa sai su ce alkur'ani Allah ya yi alkawarin kare shi amma bai alkawarin kare hadisul kursi wannan kuskure ubangiji ta'ala ya yi alkawarin kare shari'ar musulunci shari'ar musulunci kuma mabaniyatun ala aslaini kitabillah wa sunnatu rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa kilahuma mahfuzun min qibalillahi azza wa jalla yadda Allah ya alkawarin kare qur'ani haka yake alkawarin kare hadisi kuskure ne kace an yi alkawarin kare qur'ani kadai ba tare da hadisi ba dan wannan shine ya ba waɗansu yan bid'a dama na inkarin hadisi gaba daya sai saboda ai ba kararre bane ba zato ne yanzu ake annabi ya faɗa ko bai faɗa ba qur'ani ne tabbas da haka su qur'ani kawai suka sani ba ruwan su da wani hadisi wannan sai bid'a suka fito da wannan bid'ar wanda yake wannan ka'idar da suka sa tana cikin abin da ya taimaka musu wajen yada bid'a kila kawai ka ce Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra az-zikru anan gudu ana nufin alqur'ani sai ka ce saboda da aka ce masa az-zikr li annahu yuzakkiru al-qulub qur'ani da kansa ne yake zama wa'azi ko da karantarwar da annabi yayi da karantarwar da annabi don dole sai yayi bayani kafin qur'ani ya zama wa'azi sai yayi bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ما نزل إليهم ولا لم يتوكلوا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه bamu saukar da shi ba sai dan kai bayani ashe bayanin nan dole ya zama kare don idan ka ce an kare qur'ani ba kare hadisi ba kana nufin an kare gundarin bakin qur'ani amma fassaran kuma ba alƙawarin kare ta ba to gundarin bakin da bai da fassara ya zai zama kenan ba sai a samu kai cikin rudani ba أنه قال يا عبادي الله تعالى يتي يا قبائنا إني حرمت الظلم على نفسي للمين حرمتا وكينا ظالم وجعلته بينكم محرما كما نسني ظالم يزنتو أبن حرمتا وأتكانمكم bai halatta ba wani ya zalunci wani a cikinku fala ta zalamu kada ku zalunci juna ubangiji ya haramta wa kansa zalunci a cikin ayoyi da dama wala yazlimu rabbuka ahada inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusuhum yazlimun wa ma rabbuka bizallamin lil abid wannan Allah ya nuna cewa shi baya yin zalunci baya zaluntar kowa kuma ya haramta zalunci a tsakanin mu kuma zalunci iri biyu ne wanda mutane ke yi zalunci na farko shine zalunci mafi tsanani shirka bauta wani Allah domin asalin kalmar zalunci tana nufin ka ɗauki wani abu ka sa shi a inda bai dace ba to lokacin da duk ka ɗauki wani abu wanda yake haƙƙi ne na Allah shi kaɗai sai ka baiwa wani bawa cikin bayan Allah to wannan zalunci na ƙarshe kenan a duniya kamar ka kirayi wani wanda ba Allah ba da nufin ya baka amfani ko ya kore maka wata cuta da haka Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk kar ka kirayi wani wanda ba Allah ba wanda ba ya cutar da kai ba ya amfana da kai sai ce fa in fa'alta fa innaka idan min az-zalimin karshen zalunci kenan yasa aka ce wal kafiruna hum zalimun saboda mai basu yarda da kade takar Allah ba sun jingina masa wani sun hada shi da wani sai zanto su ne azzalimai dan haka Allah ce inna shirka la zulmun azim da haka yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm to wannan zaluncin da yafi kowanne kololuwa shine shirka da bautai ma Allah da gangan mutum yake yin imani da Allah yi imani da kishiyar Allah an gane ko to na biyu kuma shine zalunci karami karamin zalunci shine aikata ayyukan sabo kamar shan giya kamar zina kamar caca duk waɗannan zalunci ne wanda biyu wannan ya zalunci kansa amma girman wannan bai kai wancan kashin na farko ba wannan zalunci ne wanda in ubangiji ya ga dama ya yafe maka laifin da kai din wannan tsakaninka da shi in ya ga dama ya ɗanɗana maka azaba gwargwadon yadda ya ka tantanta sannan kuma daidai da tsarki a cire ka kai ka aljanna dan a cikin yan aljanna akwai azzalimi wanda sun zalunci kansu amma daga karshe dai za a kai su aljanna imma ya fewa an riga an yafe musu imma kuma me a yi musu azaba sannan ya kai su aljanna akwai azzalimi sun ma'auratu na kitabun lazi nastafaina من عبادنا دواء كفارة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد باكشي نجي بكنا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله باكشي نوكو بكنا ذلك هو الفضل الكبير تأتي جنات عدن يدخلونها kashi ɗaya ko su duka uku su duka uku yadkhulunaha wannan bamirin yana koma zuwa cikin zalimin da nafsihi zai shiga aljanna muqtasidun zai shiga aljanna sabiqun bil khairati zai shiga aljanna sai dai matakin su daban-daban a cikin aljanna da duka dai za su shiga aljanna jannatu adlin yadkhulunaha yu'alluna fiha min asawira min dhahab wanda ba za su shiga aljanna ba sai aka kawo su a can gaba wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur wadannan ba su ba shiga aljanna amma wancan kashin lalle za su shiga zalunci na biyu kenan wanda mutum ya wani sako tsakanin shi da ubangiji ta ta giya da sauransu wannan duk zalunci ne tsakanin ka da zalunci ne saboda aikin sako ne da kake ta dokar ubangiji waɗannan ayyukan zalunci abinda ake bukata mutum ya tuba da su tun daga nan gidan duniya duk irin yadda ka daɗe kana zina ko kana shan giya ko kana shata ka tuba Allah zai iya yafe maka kar ka ɗauka cewa abin yayi yawa ba za a yafe maka ba akwai hadisai da suke razanarwa game da masu irin wannan aikin sako ko a ce misali mutumin da ya sha giya ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana arba'in wannan hadisi ne tabbatacce daga annabi amma ba yana nufin karka yi sallan ba idan kai ka sauke wajibi Allah baya bin ka baki sai dai lada ne ba za a baka ba saboda ka kai giya idan kuma ka ce a to tunda ba za a bani lada bari ba zan yi gaba ɗaya ba yanzu ana bin ka bashin shan giya sannan kuma ana bin ka bashin an tsora ma wajibi kai ki kenan da wanda ya sha giya ya ƙi yin sallah da kuma wanda yana sha kuma yana yin sallah wanne ya fi dole ka yi sallar ba ko da ba za a karba ba amma dole ka yi idan kai din sauke wajibi ne da Allah dora maka a matsayin ka na musulmi wannan ka yawa ka isa gifari idan kai tuba na gari sai a kankare duk wasu dangardan a mayar maka da ladan sallar naka in dai kai tuba tabbatacciya saboda ubangiji na san masu tuba na faɗi wannan saboda a yau din nan yau ba muna juma'a ba yau juma'a nawa kenan ga wata 18 ko ga a'a watan watan zulhijja nake magana sha takwas ga wata na na bature kuma ashirin da biyar ko to ashirin da biyar ga watan zulhijja wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da bakwai ashirin da biyar kuma ga watan april wato wata na hudu shekara ta sha takwas ne sha takwas ne da da goma sha bakwai na dubu da ɗari hudu da goma sha bakwai wannan kuma ashirin da biyar ga watan hudu 97 a ina sauraron kafar watsa labarai na ji wani malami yana ba da fatawan cewa duk wanda ya sha giya a nan wurin ba zai sha ta lahira saboda haka wannan idan mutum ya mutu yana shan giya yake ba shi ba aljanna haka ya faɗa yau a cikin karatu ina sauraron wata kafar watsa labarai to wannan kuskure ne mummunan kuskure a duniyar kuskure saboda yanzu wannan abin da zai haifar shi ne duk mai shan giya kar ma ya kuma ya riga ya kore shi daga rahama gaba ɗaya yace ko ya tuwo bai ce sai an masa azaba dan saboda mai wai a hadisin da annabi ce wanda ya shata a nan ba zai shata can ba haka ya kafa hujja wannan kuskure ne mafi munin kuskure a duniya akwai hadisi cikin bukari wani sahabi da ake kira abdullahi ya sha giya ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a kama shi a masa bulala wata rana ya sake sha ya zo har sahabbai suka suka ce kai Allah la'antuwa ne yawan shan giyan ya yi yawa ya so da dama an sha kawo shi ana masa haddi har yanzu ya kidina sha annabi ce ku daina la'antar sa domin yana son Allah yana son manzon sa hadisin yana nan cikin sahih bukhari ba ma zo dai ba to bi fa a gaban annabi ai masa bulala sahabbai rasul an ce ku daina la'antar sa yana son Allah yana son manzon sa wanda yake son Allah yana son manzon sa zaka yana shiga aljanna ne to amma shi wannan malamin ya hana shi ga yake ba za a shiga ba wannan kuskure ne mai girman gaske ba wai dan zatin malamin muke faɗa ba saboda amanar ilimi wajibi ne ka faɗa abin da ka sani ka'idar ka ka'idar ilimi karantarwa shine ko mahaifinka da ya haife ka ya faɗi kuskure wajibi ne ka faɗi daidai din idan kun je gida ya zane kada bulala ya yi fushi wannan da duk wani abu ne su sasanta a gida amma fa ilimi amana ne sai ka faɗa jama'a gaskiya dole ko za ka saba wa duk duniya sai ka faɗa jama'a gaskiya saboda ku gane dukkan dangin ayyukan zalunci da mutum ya zalunci kansa ubangiji subhanahu wataala ganin damarsa ne ya fi yawa bawa sannan kuma bawa idan ya tuba za a iya kankare masa zunubinsa sannan ko da an ce idan kai kaza ba za a karɓi ibadar ka ba wannan ibada wajibi ne ka yi ta dan saukewa ga idan ku ana kuma jan hankalin ka da tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun idan ka tuba Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim duk tangar da kai za ka yi tangar ta koma kikkiawan aiki idan mutum ya tuba saboda haka ya kamata a kiyaye yace fala ta zalamu kar ku yi zalunci ya ibadi kullukum dallun ya ku bayina dukkanin ku batattu ne fa illa man hadaituhu sai fa wanda na shiryar da shi fastahduni ku nemi shiriya daga gare ni ahdikum ni kuma zan shiryar da ku to wannan hadisi ga cikin gantacce yanzu sai wani ya kamar ya ci karo da wani hadisin daban dan ya ce kullukum dallun illa man hadaituhu dukkan ku batattu ne sai wanda na shiryar amma a hadisin bukhari kuma hadisin abu huraira da yake cewa kullu mauludun yuladu ala al-fitra duk wani wanda aka haifa akan me yake haifarsa akan tsarki akan fitra fitra dan wadanda suka ce musulunci wadanda suka ce a'a wani istidadun kamilun fil insani li qabul al-islam فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتصه نار سيتمي نور على نور نور ذو شركة كنا kafin ka ji sharri kafin ka ga sharri kafin a koya maka sharri lokacin da aka haife ka tas take da haske ala nurin idan an saukar da wahayi sai zanto haske kan haske ya hadi Allahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsal lin-nas wallahu bi kulli shay'in alim idan haske guda biyu ake bukata nurul fitra wa nurul wahayi nurul fitra kowa an bashi sai dai zai iya lalacewa idan mutum ya tashi a environment din jahilci yayi yawa nurul fitra sai ta fice sai ya gamu da duhu ba yanda za a iya samu haske sai in hasken wahayi ya zo sai zan to nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsal lin-nas يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته يا ku bayina dukkanin ku ja'iun kowannen ku mayin wati ne baya da damar da zai samarwa kansa kalati illa man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi fastat'imuna fastat'imuni da haka ku nemi ciyarwa ta idan kun nemi ciyarwa ta ut'imkum ni kuma zan ciyar da ku ya ibadi kullukum arin illa man kasawtuhu ya ku bayina dukkanin ku kowanne tsirara yake baya da tufafi illa man kasautuhu sai wanda na arzuta shi da sutura ne masa sutura fastaktuni ko ne musu sutura ta akukum to zan suturtar da ku din zan yi muku sutura ya ibadi innakum tusbi'una bil kullu da dukkan waɗannan fi'ilai mubari'ai din kowanne daga cikin su majzumun ne li'annahu jawabu shar fastat'imuni utidu ko ne jawabul amr ne fastat'imuni hadha amr utu'imkum karka ce utu'imukum bi dhamma bil bil jazma kenan fastaktuni akfukum an gane ku sauran su har zuwa karshe yace ya ibadi innakum tasiuna bil layli wan nahar ya ku bayina kuna yin kuskure dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafarta zunubai gaba ɗayan su fastaghfiruni ku nemi gafara ta aghfir lakum ni kuma zan yi muku gafara din nan ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni ya ku bayina ba ku isa ku cutar da ni ba ballantana ku ce za ku cutar da ni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ba ku isa ku amfanar da ni ba ballantana ku ce za ku amfanar da ni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum ya ku bayina da ace na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljanun ku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ku kasance a bisa ga zuciyar wani mutum ɗaya cikin ku mafi tsoron Allah kowa a ce kamar zuciyar sai zana abubakar dan shine atqan nas ba'dan nabiyina wal mursalin ko inda za ku yi haka ma za da zalika fi mulki shay'a hakan bai ƙara komai a cikin mulki na ba kan ku gaiwa wannan ba ne kuka hidimtawa ba ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce na farkon ku da na karshe mutanen ku da aljanun ku kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum ku kasance a bisa ga zuciyar mutum ɗaya mafi kowa fajirci duk ku zama kamar kowa a ce ya zama kamar fir'auna kai Allah ya tsare mu to inda mutane za su yi haka din nan fa ma na kasa zalika min mulki shay'a haka bai rage komai ba dangane da mulki na mulki na yana nan yadda yake ba ku rage da komai ba wannan shi nuna bunƙasar mulkin Allah ta'ala kenan duk mulkin mai mulki ai yana bunƙasa ne da dawaki da fadawa dawaki ke kan bama zai yi yawa amma shi kadai ba kowa bane ba in ba dawaki ba mulki in ba fadawa da yawa wanda ya raina ba bayi dole sai inda babu su ya zama ba kowa ba amma ubangiji ko haka yake wahada da shirkar gairin hutaji ne ila kai ba ya bukatan komai shi kamilun bi nafsihi la bi ghairi wa ghairuhu kamilun bi ghairihi la bi nafsihi ya salam ya Allah cikarsa kamalarsa da karan kansa ne wanda ba Allah ba ko kamalarsa ba da karan kansa bane da waninsa ne yana zama kamili da ƴaƴansa wanda yake da ƴaƴa kamili kenan wanda bai da su ya zama tawayayye wanda yake da mata kamili kenan gauro maran mace ya zama tawayayye sai dai bayan dan makaranta ne ko wanda yake da barorin da gidaje kamili ne da wannan barorin da gidajen nan wanda bai da su kuma ya zama tawayayye wanda yake da jari kamili ne da jarinsa wato waɗannan ababen su suke sa kamalar kamalar Allah ko ba da waɗannan ababen bane ba domin kafin ya samar da su dama yana nan ba ya samar da su bane dan yana bukatar subhanahu wa ta'ala ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum ya bayina da a ce za ku da na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljanun ku kamu fi sa'idin wahid su tsaya a wuri daya wato ku tsaya a bigire ɗaya ku taru wuri guda fa sa'aluni kowannen ku yi ta roƙona ku yi ta roƙona fa ataitu kullu wahidin mas'alatahu ni kuma kowanne tsaya daga cikin bayin nawa in bashi abin da ya roƙa hakan bai rage komai ba daga cikin abin da ke wurina na mulki na na taskata illa kama yanqusu miqyatu sai fa gwargwadon abin da allura za ta rage idza udkhil al bahra idan an tsoma ta cikin ruwan teku an zare ta me ta rage to haka inda duk duniya na farko da na karshe aljanu da mutane kowa a ce zai rubuto bukatunsa ka sai ka ta exercise musamman wasu suka kai ka rubuta bukatunka kana bukatar gida kana bukatar mota kana bukatar ya'ya hudu da menene da gonaki da wane ne da hannun jari aure kaza kowa ya faɗi bukatunsa Allah ya biya kowa ba abin da zamu raga daga wurin Allah sai gurgudan abin da allura za ta rage in an sa ta cikin teku an fitar ba abin da ko ta rage ya ibadi inna ma hiya amalukum ukhsiha ya ku bayina ayyukan ku dai ina kare su gare ku ma'ana al'isa kiyaye su rubuce su haddace cewa kun yi domin in ba ku sakamako sun ba uwafikun iyaka sannan in cika muku ladan ku a yaushe a gobe kiyama wato sai danganci ayyuka na lada ke waɗanda suka ce a'a wannan abin da yake nufi inna ma hiya amalukum uwasiha ayyukan ku ina kiyaye su cewa kun yi na barna uwafikun iyaha zan cika muku su a nan gidan duniya kenan ma'ana zan kama ku da azaba ko mummune a sakamakon wani laifi da kai sai a ɗora maka ciwon kai azabar duniya ke zazzabi azabar duniya ke nan dan a kankare maka wannan kuskuren da kai jiya ko shekaran jiya baka sani ba sai ka je kiyama baka da laifin komai Allah ya riga ya tace ka da zunubi saboda wahalhalu da ya ɗora maka saboda tsadan kayan masarufi saboda layin man fetur saboda mahalar ƙwazo rayuwa duk sai a ɗauke in kai hakuri sai a da ɗauke maka waɗansu a waɗansu ayyuka na sako da kai zanuban duk sai a yi shafe maka shine sun mu ofi ku biya waɗanda suka ce a wannan hukuncin a lahira ne wa man wajada khairan falyahmadillah wanda duk ya samu alheri to ya gode ma Allah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsuhu wato idan mutum ya samu kansa akan tafarki na madaidaici ya gode ma Allah ba dabaran ka bace ba fa tawfiki ne na ubangiji gaman katar ne na ubangiji yasa ka samu kanka a tafarkin shirya wa man wajada ghaira zalik in mutum ya samu kishiyar alkhairi kuwa ya samu kansa a mummunan tafarki fala yalumanna illa nafsuhu kada ya zargi kowa sai kansa Allah ce ma asabakum min musibatin dun wa kasabat aydikum wa yaqu an kaseer abinda duk ya same ku na musiba ku ne kuka jawo kuma yana yin abubuwa ma da dama baya kama ku da dukkan laifi walau ya asdu Allahu an-nasa ma kasabu ma taraka alaiha min dafa da za a kawo mutane da abin nan da ba da za a kawo mutane da laifukan su da ba wanda zai ragu a bankasa gaba daya wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi